الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da talatin da biyar inda za mu tashi darasi na ɗari da talatin da shida hadisi mai lamba ta ɗari tara da ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka a lulu wal marjan shi man da baka alaihi shaytan za kuma mu tashi babi na biyar inda ma da yake cewa ko babi na takwas ne babun innama raza'atu min al-maja'a babin da yake magana akan cewa kadai shayarwar da take haramtawa ita ce shayarwar da aka yi ta sakamakon yunwa sannan kuma ta gina jiki a cikin shekara biyun da ba a yayi ba in kada wannan formula sai ka zauna lafiya cewa duk wanda wato aka shayar da shi sama da shekara biyu sannan kuma ba yaro ne ya kama ya sha don sha'awa ba kawai tura bar aka yi ta kunne misali ko kuma shaye guda ɗaya ƙasa da sha'ir sha ne na na wato na sha'awa ba na jin yunwa ba to bai faɗa cikin abin da ake kira zai haramci ba misali ai kaga annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa hadisi ingantacce kamar yadda ibnu hajar ya sa a cikin bulugul maram cewa asali da shayarwa goma ita take haramta yaro amma daga baya sai aka shafe ayar da aya ce ma amsu raza'ati am ashru raza'ati da aya ce sai Allah ya shafe ta da hadisi da yazo ya tabbata cewa yanzu shayarwa guda biyar da za ta tabbatar da haramtawa kuma muka ce shayarwar da malamai suka ce shi shayarwar da yaro ya kama da kansa ya saka ya kuma kamawa ya saka ya kuma kamawa ya saka har wannan matakin sannan aka ce idan da za a ja maman a sama da shekara biyu yaro ya ja yana shekara uku wata a cikin iyaye na kakanni daga ƙauye da zo ta ga yaro shekara uku yana kuka ta ɗauke shi ta tayar da kima mata da yaronta ba domin ya haura shekara biyun da ake magana shine maganar da muke a to shi sa shi ma yanzu anan zai zo ga ba babu innama raza'atu min al-maja'a babu da yake magana akan cewa shayarwar da ake magana fa ita ce shayarwar da aka yi ta wato wanda yaro yunwa yake ji ya sha kuma wannan shayarwar da ya zata yi mara amfani a cikin ji yawa ba wai kawai ta jin daɗi ba an fahimta da kyau wannan shi to shi ne ya fito da babu karara kai tsaye a baya ya yi magana a kan shayarwa cewa abinda wato na gaba take shayarwa to fitar ce haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa ya ba mu wannan gomula a baya to shi ne ya zo tsara dawo da babu don dai a tsara fahimta a fili cewa na aisha radiyallahu anha an karɓo daga na da aisha al-mubarakatu bi fawqi sab'i samawati cewa Allah ya ƙara mata ila ƙalar take da ƙara alayyar nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo guri na wata rana wa indi rajul a tare da ni akwai wani mutum ƙala ya aisha sai annabi ya ce ya ki aisha man haza wannan waye wannan da na ganta a gidan nan waye kuntu sai na ce a kai mina rabba dan uwana ne na shayarwa me take so ta faɗa cewa an shayar da mu tare wanda ta shayar da ni ta shayar da ni kada da yake ya aisha ya ce aisha unzur da man ikhwana kunna ku rika duba kamar mutum ya ce ku rika sanin suwaye yan uwan ku rika sanin suwaye yan uwan ku fa inna marza'atu min al-maja'a domin wato fa inna ma rada'atu min al-majaa domin shayarwar da take tabbata shayarwa ita ce wadda aka yi da a shekara biyun nan da yaro yake jin yunwa to kaga annabi alaihi salatu wasalam kai tsaye bai fito da abun kuru-kuru ba cewa shi wannan ya haramta ko bai haramta ba amma dai ya ba ta formula ta kalla da kyau cewa an shayar da shi ne a ƙasa da shekara biyu ko sai bayan nan shi kenan zai ka zaba idan ƙasa da shekara biyu ne to kaga muharramin ta ne in sama da shekara biyu ne to ba muharramin ta ba domin akwai hadisi malam bai kawo shi ba na hadisi ummu salama da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yuharrimu min ar-raza'ati illa ma fataka al-am'a wannan hadisin da kuke tuno shi a cikin a cikin bulugul maram ya kawo illa ma fataka al-am'a haka imamu tirmidhi shi ma ya kawo hadisin a sunan nasa sannan yake cewa wa kana sai annabi ya karin bayani yace yastadi kaji wanda din dadawa ko yastadi ba wanda aka bazo aka tara a kofi ba kenan a jikin hantsarsa aka sha sai ce wa kana qabla al-fidal kuma ya zanto kafin yayi shikenan dan ya fita eh cewa ya qabla al-fidal kafin yayi shi za Abu Isa Tirmidhi yake cewa amma Tirmidhi a lissafin sa sunan Tirmidhi yake cewa jumhurin malamai akan wannan hadisi jumhur na malamai duk akan wannan hadisi saboda haka kaga ko muna ce aka baka duk wani abu da zai zo bayan wannan to wani abu ne daban kuma yawa to abinda za mu koya wato um, za mu koyi cewa lallai ba laifi wani idan mutum ya zo gida ya ga abu baku wanda bai sani zai tambaya cewa ya aka yi na ga kaza dan za ka ji wasu matan na korafi cewa komai sai ya tambaya a gidansa ne saboda haka in ya ga wani abu bako yana da kyau ya tambaya ya haka ne ga kaza sannan kuma hadisin ya koyar da mu cewa ita shayarwa ita ce ma ambatan lahmu ko wa antazal azum shine abin da ya kokkokar da kashi sannan kuma ya kokkoko da tsoka babun babun da yake magana da alwaladu lil firash to da wanda ake riskawa da to shine lil firashi yana da koje su ce mata ko kuma siya matar da aka daura aure kawai ko an tare ko ba tare ba ko kuma siya matar da aka yi dukuli da ita aka saki labule da ita shine lil firashi kayan magana ne eh shi da yana tabbata ga dan da shi mutum ya aure mace ya saki labule da ita to duk abin da ta zo da shi na dana ta ne shine alwalad lil jirai sai ce wato wata wani shubahat da kuma kaure shubaha abin da zai iya jefa mutane cikin wani abu kiyaye shubaha tsayawa akan a kare yin shubaha أنا عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص أنا عائشة الله يقرأ متى إذا تجي اختصم daga jin kalmar ka san cewa wani abu ne an yi husuma mutum biyu ne an samu husuma tsakanin Sa'ad bin Abi Waqqas dawa wa Abdu bin Zam'a da Abdu dan Zam'a dan uwan Sauda bin Zam'a matar Annabi alaihi salatu wasalam ta biyu dan uwanta fi gulamin akan wani yaro me ya rikimar faqala sa'd sa'd bin abi waqas yake hada ya rasulullah ibnu akhi wannan yaron ya ba idan Allah dan dan uwana ne dan dan uwana ne zan tafi a hankali dan mu gane cewa waye dan dan uwan dan uwan na shine utbah bin abi waqas sa'd bin abi waqas yana da dan uwa da ake kira Utba mahaifinsu ɗaya ne ahida ilayya ya yi min wasiya kun ga yaro suke shine ahida ilayya ai awsa ilayya ya yi min wasiya akan bi annahu nuhu cewa dan nan nasa ne yaron nan nasa ne unzur ila jabali da bina biyo ka sai kara kafa hujja to ya rasulullah kalli kamani kamar su tsaye da babansa shi utba ibn abi waqas to wa qala abdu bin jama'a shi kuma abdu dan jama'a kanin da na sauda sai ce hada akhiya rasulullah ni kuma wannan dan uwana ne ya mai kin Allah dan uwana ne yana da burkanin sa ne yawa walida ala jirashi abi min walidati an kar an haife shi ne karkashin shimfidar mahaifina sakamakon wata baiwarsa ummu walada da yake da ita da ta haifa bar yaya saboda haka baiwar mahaifina ita ta haife shi kun ji rigimar ta fito to wata kila ka ba da tambaya ta yaya aka yi to shi wancan dan uwansa Abdullahi Abiyo kansa yake kile ne bayan shi wanda yana cewa matar babansa ce kuma dan nan a gidansu aka haife shi wani kuma ya zo daga waje ya ce wannan dan da aka haifa a gidan nan namu ne kun gane rigimar yawa in kun lura gaba ɗaya masu ‘ya'yan sun mutu ba ta nan wannan wa da yake kilemin ɗan gidansu kun ji bambanci irin yanzu irin mutan da ba na yanzu ba da kwanakin baya ko wani kin da taba gani su wasu kore dan su kai wallahi kore dan da nayi musu iya abin da na sani na iya gaya musu a sai ran da duro malami na da tabu da Ismail nace ga wani kin ya zo mala amma ga abin da nayi sai ki haka ya kamata a ce da mu saboda ya rasu sun zo yanzu suna ganin za a raba gado wannan dan da uwarsa irin mai gidan yayi aure aure baya nan ba a nan ya girma ba suka yi reject cewa ya taba zuwa har kotu kaza kaza kaza da kalli abin da na gaya wa wanda daga ciki a manya nace abin da yafi sauki nace kun ga yanzu idan kuka zo mai mai gidan kiyarar idan kuka yi exposure cewa ba dan sa bane me kuke so ku gaya wa duniya cewa shi wannan abin da kuke so cewa ba a gidan aure aka yi zuwa da hali cewa uwarsa har kotu ta taɓa zuwa kuma an tabbatar mar da ɗa idan kuka zo me kuke so ku gaya duniya yanzu abu na farko cewa wannan da ya mutu mutumin banza ne shi ne hoton da kuke so ku ba duniya cewa ba mutumin kirki ba ne sannan abu na biyu zai iya yiwa yanzu probability ne ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne a baki gado wanda naka ne shi ya fi sauki a kan kucin yi margado kun fahimta da kyau ko eh saboda haka gwara a kan shi ya tuna ku da ce ku kuka cinye nasa sana abu na uku suna bada takarda da ta taba ko ta taba tabbatar da cewa wannan dan nasa ne shine yake karba dan Allah a wannan abubuwan wannan rigima za a yi ai sai ku tona wa mamaci a cikin kawai babu wani abu da sai abu rigima abinda za a zo a raba din nan za ku iya bashi kuma kyauta ka ku ya hakuri ku raba wa juna addini kore shi shi yafi illa akan tabbatar da sai mallam abu kadir yace haka ya kamata kuma sun yi amfani da formula kaga shi kenan sai a zauna lafiya bane mai amma in kuka kore shi zai iya yiwa dan sani kun cinye magadin kuma Allah ba zai wari ba sannan illa ta farko ma shine ku nuna duniya cewa baban ku kai da yana neman mata ai yayi haifa haifa a wurin aurare daban-daban shine kawai to kaga wannan rigimar su yanzu wannan abin ya biyo jahiliya kafin zuwa musulunci an samu matsaloli da yawa wanda kana karanta tarihi zaka ga ba su mai da abin komai ba wannan abubuwan da muka faɗa hori mat alaikum ummahatukum wa banatukum kusan goma sha biyu guda biyu ne kawai a jahiliyar suke kyama amma duk su ne duk gaba ɗaya sauran su ne biyu ne kawai ba sa yi suke kyama to mu je zuwa kaga sai yace wulida ala firashi abi min walidati fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shabahi sai annabi ya kalli kamanni diya ne ko sai duba kamanni na wannan ɗan tunda ya san su ya san duk mutane biyun da ake rigima a kansu eh fara'a jabahan bayyinan bi utba sai annabi alaihi salatu wasallam ya ga kamanni tarara irin abin nan da ba su yake cewa kamar an tsaga gara wata baiwa Allah da take gaya mun da ba muke ta saura tace min wallahi akwai lokacin da ta ji ya biyu a wani gida aka auro ta a na uku kawai yan uwan da ita a hadin nan girgiban mu kawai sai suke da ta samu juna biyu lokacin mai gidan ya manyanta kawai suka hawo suka ce ta ba zai yadda ba shi ba ba da gidan ba mijin ba ne su ne suke zargin cewa kawai ɗan nan ba haifo shi ba ɗan gidan ba ne to tsaba fitina ina nan da ran sai da ake matakin da wallahi da Allah ya tashi ya tashi sarautar da da ta haifo yaron nan ko yana da yaya goma sha ba taɓa yi haifar ɗan da yake kama da shi kowo da kowo a idan cika ligirin sa ba wallahi duk komai har tafiya tafiya in yana da tsayuwa irin ta ubangiji take ce mun ba kukan da ba ta ja kuka da amma duk wannan da suka gama yi wata allegation ji yanzu kunya da suke ne Allah ba ko ni na san yara wata ran da suke faɗa wannan na kalle shi na kalle ba ya kobo da kobo shabahan da abihi to shi za kai ne ba a so irin wannan ka zo kai ka ka kore ka ce kaza kuma mu kai ba kai ba ma kai ne gidan ba abu karam gani kawai dan dai da kuma kunna fitina yawa domin yanzu ai alkabisa ta lil kabisi ne in ka zo yanzu kana kani na kana zargin mata ta aida ni kake kamar yadda aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam ne cewa na na ijaba mutum ne kirki wanda ke da annabi kuke ko limamin unguwan nan yanzu ka zo kace mutumin kirki ne amma matarsa to zagin ka kai zagin ka kai to saboda haka wannan shi ne to kaga annabi alaihi salatu wasalam sai me yace fa kana sai yace huwa laka ya abdu ya abdu kun ji hukunci ina da tambaya nan guda biyu in mun gama can gaban mun hada da hadisin da wannan da tambaya cewa huwa laka ya abdu wannan wannan dan naku ne kai kanin gari ya kai abdu bin zama kun ji waye tabbatar wa yanzu dan uwan sauda bintu zama huwa laka sannan kuma kar kuma da da muka faɗa yanzu dan da waye ke gaba da utuba ibnu abi waqqas idan nake so abu abun a hankali dan yana kama ne da utba ibnu abi waqqas amma sai annabi alaihi salatu wasallam ya kalli abdu bin zam'a wanda shi ne matar take a gidansu na ƙara fito da shi matar a gidansu take sai annabi ya ce na ku ne sai abdu duk da wannan kamannin da annabi ya gani to sai ba da formula sai ce li annal walada ko al waladu lil firaj shi da ana tabbatar da shi ne ga gidan da matar take a matsayin matar aure ko a gidan da aka yi aure aka tara da matar to za ka iya kawo wannan domin na faɗi wannan ne misali cewa tambaya ta ta farko shi ne idan a irin wannan bayanan da aka yi idan yanzu mutum ya zo yana Amerika yana karatu level 3 ko 2 ko 4 ko 4 ya kusa gaba zai dawo sai iyayensa a ran suka hango wata ɗaya yarinya haka hada suka yi chatting ana ta tattaunawa kawai aka sa rana aure wannan azabar din da ta wuce aka daura ba aure ko na da ya da to saboda yadda zai gama abubuwansa da sauransu bai dawo ba sai bayan wata bakwai yana zuwa gari aka yi mai da ta dare sai ga tana da juna biyu to ya za a yi a alwalad lil jiran malam Muhammad to ai ce ma ne wasu malaman akwai wanda suka ce aure ana daura shi to alwalad lil jiran da an daura shi za ka kawo misali daurawa kawai in dai aka daura to alwalad lil jiran to shi za ka kawo wannan tambayar cewa ya za a yi mutum ya dawo sai ya tarar da cewa da ta tare watan sa bakwai sannan kuma ya zo ya tarar kawai yanzu tara da juna biyu wata biyar alwalar da zuke rashi me za ka ce ya samu na? eh na na sani ne ma eh ce da ce to a ɗauka misali a ɗauka da ya dawo ya sadu da ita amma kuma dawowar da yanzu wata ɗaya ba sai da aka je aka yi scanning wata biyar cikin wannan jami'a ta ka tayi fa'ida mu ɗauka da ya ya sadu da ita ko muna da yadda halitta take a ai ya ma tabbata wata biyar yanzu cewa ciki yanzu wata biyar shi kuma wata ɗaya da dawowa ba zancen wani a koma ba a yi kaza to a lura da lujira shi ya za ku yi da wannan na na lujira shi eh Mm-hmm. ba ka suke nufi ba abinda ake nufi da shi ɗan da ya ru ɗana cikin matan gidan nan da shi ake magana a kai da shi ake sai ba yaron da ba agola ba ba shi ba na faɗansa ba ne mai za a ai mun kada mun ce an samu zaduwa aure ba wai nan san mun cire wannan magana eh eh waye ne mafi karanci ta ban fahimci malai din sai eh eh Gairu firaki. Na, algalba da ni saurara mu. Wai to wannan wannan amsar idan ana nufin wato bi bi ya sani kenan wannan ya sani ba mu da misali ai da ya zo ta da ita da juna biyu dawa ba zai mata ki ta ba wata rigima za a yi ina ita da wannan amsar to a dauka da ya zo bai sani ba eh To yanzu na ji, mu ɗauka, me za ka ce? shine magana da wala ido ke ina ji
dan ba nasa bane wala ba eh na'am to yalla bai eh na'am haka na'am na'am hmm ita matar hmm to na'am in kai ma Allah zai riba ma su na'am ina ji hmm hmm haka haka hmm. ba wanda ya san me suke ciki ne hmm na'am a bakin hmm hmm na'am Allah Hmm. hmm hmm Allah hmm hmm wannan izza ta yalla bai ai ta girmama saboda kun ga ya ya ma tike min da cewa Allah ya rufa mar asiri ya kai ki aljanna kaga a cikin hadda qalat li abihi qutin ke da go aka je wato har Allah ya dawo musu da shi to gaskiya abinda a dunkule malamai suke faɗa shine kamar yadda wasu daga cikin ku sun faɗa shine imamu imamu Abu Hanifa abin da yake magana idan mutum ya yi kore ciki wanda yake ƙasa da wata shida in dai an riga an je kotu to ba za a tabbatar masa da shi ba misali an yi aure ƙasa da wata shida ta haihu a ƙasa da wata shida to kotu ba za ta tabbatar masa da ba amma an kai wata shida shine ya gwama ayoyin guda biyu والوالدات يرضعن أولادهن حولين حاملين لم يقوى حمله وفصاله ثلاثون شهرا sai a kwashe wato watannin raino shi ne wata ashirin da hudu a cikin wata talatin in ka kwashe saura nawa shida sai ce duk wanda ya sake matarsa ta haihu ya zauna da ita tsawon wata shida ta haihu a wata shida ta ɗansa
amma ƙasa da haka ne ba za a tabbatar ma ba dan wani ne abin da suke yi biyar an fahimta da kyau ko saboda haka alwalatul infirash um wanda suka kawo cewa iya ɗora aure su suka fi iskari amma wanda aka ce an saki labule to wannan rigima ba ta da yawa ba ta da yawa tambayar da nake so yi shi ne wannan ita amsa nake so zuwa sati ne zuwa mutum ne da yanzu sai kore da misali kamar mai wannan kasa da wata gidan sai kore da ya kore ɗan ana na ana nan kun ga uwa dole a tabbatar mata da shi yayi ita mace ba ta iya kora da domin ai ba daga sama ya faɗo ba shi ta ta yi saboda haka yaro ya girma bayan ya girma ya zama biloniya sai uba ya dawo yake yanzu na sani tambayar shi ne za a yi mata ilhaƙi ko ba za a yi ba ina son dalili Allah zuwa sati mai zuwa yanzu da ya dawo ya ganci ya zama yana da tireloli suna zuwa daga Lagos zuwa Kano sai ya ai san sani eh tuntun ya kore ya rike to a ba dan sa bane kowa ya sani sai bayan ya girma ya zama mutum ya zama mai kuɗi yanzu kuma ya zo yake dan sani wata kila ya yi accident ko ya mutu ko zai mutu ko abin da ya kama da wannan yace dan sani ya za a yi zai zaɓi mai zuwa ai na san dalili ne in kuma kana dalilin yanzu sai ka haɗa mu shi za ba ku dama ku je ku yi bincike kana da ji ko mala ba to mu je zuwa alwalad lil istiraj walil ahir al hadar amma jibu wanda ake wato ake zargi da zina al ahir shine alladhi yattabi'u shar ai zaniyan kana aw fasikan an gane ko shine wanda yake mazinabi shi kuma abin da za a yi mara alhajan kadan ka kalle shi a yi dutse da yake nufi da dutse a rajin jiba to sai sai idan ka ce jiba ka haɗe duka sai ka ce wato walil ayir shi kuma wanda yake wato al'ayiru mazinaci alhajar za a tuhume ko kuma za a kunyatar da shi kan ka fito da yanzu misali tuhuma ai za a zuwa tabbatar da ya izinin nan idan ya yi kuma mai aure ne ko mara aure domin mai mara aure ba a jini idan ka ce al'adar ka cire wanda yake wato yawa to shi sa ake so ka bada wannan ma'anar cewa kunyatarwa ko diba misali idan mai aure ne bulala dari amma mara aure kai bulala dari mai aure jifa da bulala ko daidaiwar kawai kamar yadda ya dabbar da ari to shi ne walil ayir al'ajar sai annabi ya ce wa tajidi minhu ya sauda din da jama'a sai annabi ya jiyo ya kalli sauda yace ke kuma daga yau ki rika sa hijabi tsakanin ki da shi ba muharramin ki bane ya ce sauda yar jama'a falam tarahu sauda qattu daga nan sau da bata kare ta ya zo ya haɗu da ita domin ayar hijabi ta sauka kun fahimta da kyau ko duk da ɗan yana kama da suwa su sau da ɗin yana kama da suwa ma annabi ya mutu katanga idan mun kalli wannan da kyau da su wuce ba an fahimta da kyau ko yana kama da su wuce ba wuce ba wato ibnu abi waqas to abin da ya faru wasu malamai suna magana akan cewa su a jahiliya ba ruwan a jahiliya don bayi misali ana bibiyar bayi a ce wannan bai wace wannan ya zo ya bi ta wannan ma ya bi ta da karshe kawai wannan sai dangana wa ɗan zai karɓa kafin zuwa musulunci ba ruwan to malaman shari'i suna kawowa cewa kafin a jahiliya kafin a buɗe makka ba ruwansu da abin da ya shafi kamun kai wajen abin da ya shafi zina to shi kutuba ibnu abi waqas dan uwan sa'ad ibnu abi waqas ya sadu da wannan baiwa ka iya cewa tun da jahiliya ne zanabiha aka ce cewa yayi zina da ita to lokacin da yayi zina da ita ya san ta samu juna biyu an fahimta da kyau ko yawwa bayan ta samu juna biyu kuma shi tana kuma karkashin ubangidanta shi ma ubangidanta kuma yana takatta tun da baiwar su to shi wannan juna biyun da yake tare da wannan baiwar ya san nasa ne da ya zo mutuwa gargara sai ya gaya wa ɗan uwansa ta juna biyu wannan idan na mutu in wanda ta yi wa ɗana ne ba ba na mai gidan bane ba wani abun koyi koyi na wani inda abu ne al-islamu ya dubbu ma qawluhu ko yawa a jahiliya akai ko musulunci yanzu ya zo ya shafe duk abin da suka yi sai ya gaya ba don baya so ilhaqin dan da ba na gidan ba gidan kuma dan baiwa ne wasu malamai kuma suka ce a ba wannan bane asali mutum yana da baiwa zai iya aurawa mutum amma an kasa kota kai idda to zai ci gaba shi ubangijinta zai ci gaba da takarda a cikin biyun nan ɗaya ne ya faru amma wancan da na kawo na farko shi suka fi karfafa domin ba zai wa shi kutuba illa ba domin a jahiliya ba a musulunci ba to shi ne abin da ya faru to shi ne annabi ya zartar da wannan hukunci da annabi ya tashi zartar da hukunci kuma bayan an buɗe makka shi ne sa'ad bin abi waqas ya tafi gurin ƴaƴan zam'a ya je yake musu wannan magana cewa lallai sai sun miƙo musu wannan ɗan gidan nan ɗan uwan ɗan ɗan uwansa to shi ne da biyar tijira suka ki yadda ya ga ya ga gaya wa annabi alaihi salatu wassalam sa'ad ibn abi waqas ya ga hujjoji guda biyu hujja ta farko yake cewa ɗan uwansa ya mar wasiya ita ce hujja ta farko cewa ya mar wasiya wannan ɗan da za ta haifa na ne hujja ta biyu kuma ɗan yana kama da ɗan uwansa kun ji hujjoji biyu su kuma abu bin zama da ne suka kafa hujja sai suka kafa hujja da wato da shari'a shine alwaladu da jira cewa dan nan ba a gidan baban su aka yi to da annabi ya tafi zartarwa ne dauka da shari'a shine abin da nake so mu fito da shi cewa wanda sun yi amfani da hujjoji har biyu da ne har biyu shi da wani lokacin idan alƙali yanke hukunci kai baka san da me kafa dalili ba inda dan kallo ya fi dan bajiyawa eh saboda haka alƙali shi ya san irin bomular da zai amfani da ita wajen wajen zartar da hukunci to kaga da annabi ya zo yanzu ya amfani da shari'a to anan tambayar shi duk da hadisin gaba nake so mu hada da shi muka zo za mu ci cewa um ko da ke barin barin dokansa tambaya ta biyu da zan yi barin karanta to a wannan hadisin za mu gane cewa idan aka yi samu sabani a irin wannan gabar to za a tabbatar da ɗane yi da rashi sannan sannan nasaba ba a tabbatar da zina ta hanyar nasaba kamar yadda ba a tabbatar a nan ba yauwa kun ga ba a tabbatar da cewa an yi zina ba ba a yin wannan sannan kuma abu na ƙarshe shine alwaladu li sahibil firash kamar yadda muka faɗa walil ahir abdu rajul shi wanda yake in an haifi da a gida to na gidan ne wanda yake zina kuma za a je in ta tabbata da Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta alwaladu li sahibil firash ta na ma abokin shi faɗa ne duk wanda wato ya kwanta da wannan baiwa Allah to dana marbi al-aqil qa'id lil walad al-qa'id al-walad babu al'amar bi ilhaqin qa'idil walad babu da yake magana kan za a yi aiki da abinda ne iyafa masanin DNA shine zahibul qa'id masanin halitta ya tabbatar ana aisha radiyallahu anha qalat da kana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wa huwa masrur da aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya shigo wajena yana farin ciki fakala sai ce ya aisha ya ce aisha alam tarai mace ce alam tarai anna mujazzizan shin ba ta ganin wanda ake kira mujazziz almudliji sunansa a'awar ibnu ja'ada almudliji sunansa kenan ana masa nisba ne zuwa ga mudilat ibni mura ibn abid abd manaf ibn kinana shine da yawa rawu ga hadisi ana kawo shi da iya wannan amma sunan sa'awar ibn ja'da al-mudini ana dangana su ne zuwa ga kakansu mudini ibn mura ibn abd manabi manabi ibn kinana yana da dangantaka ba da annabi alaihi salatu wasalam to sai annabi yace kin ba kiga mujaddid al-mudini da kala ya shigo fara'a usama wa zaid sai ya samu usama da zaid wa alayhi ma qatifatu suna kwanta akan qatifa shine ba wuce yake cewa qatifa dan abu mai laushi qatifa shine qatifa kada dan da yaro hutahu ma sun lullube kansa akan wannan qatifa wa badat aqdamuhu ma amma kafafuwan su sun bayyana tsakanin da da uba da usama da zaid faka da sai wannan mujaddid din sai ce inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd yace lalle wannan kababuwan ɗaya ya haifi ɗaya a cikin sai fari ne ɗaya baki domin shi Usama baki ne Zaid kuma fari ne to sai ake ko kuma Zaid shi na nabi yake ban da shi ko yawa sai ake tsaye gumi a gari cewa ya akai ya zai Zaid fari ya yi ko bakin da saboda haka ba sai yadda ba saboda wancan matsalolin na jahiliya ba an sabani abin yana damun annabi alaihi salatu wasalam baya so saboda yana kaunar usama ita kuma ummu aymana ita ce annabi ya aurawa in za ku yi tuna baiwa ce wanda aka aura ita kuma baka ce ita ce bakar aka aurawa zaid zaid ya auri ummu ayna wace ce ummu aymana nam wadda ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yangar Abu Lahab an fahimta da jau ko um to saboda haka ita wannan ummu Aymana kamar yadda muka faɗa wato bakaki to ta yi aure da wannan baiwa bawan Allah da ake kiran sa wato um Zaid ta yi ba masa da Usama to sai mutane suke ta tuka kamar yadda na gaya muku to annabi alaihi salatu wasallam baya zuwa jingina albasha zuwa gare su domin mutanen kirki wannan magana ta albasha to shi ne wata rana ji wannan sahibin iyafa din mujaddid yana zuwa da ya kalle su kawai da yace inna hadhihi al-aqdama ba'duha min ba'd lalle wannan kababuwan ɗaya ya haifi ɗaya ko shakka ba ku ya haifi ɗaya anan to shine annabi alaihi salatu wasalam saboda murna ya shiga gida fuskar sa na walƙawa da na ja ta ce ya haka yake kin ji abin da wannan sahibul kiyafa ya zo ya faɗa ai ya ce wani da wani wato an wanke shi gaba ɗaya duk ɗaya gumi da ake a gari ya tafi idan mun kalli wannan hadisin ma iya cewa a wannan gabar kuma da mai annabi alaihi salatu wasalam ya tabbatar da ɗa da hanyar kamanni amma kuma a wanda muka wuce annabi bai amfani da kamanni ba ko ba haka bane to ina so a ji a gwamo mun cewa me alakar hadisan da yake akwai jin karo idan da jin karo ya zamu gwama a zamanance yanzu ya halatta mu yi amfani da DNA wajen tabbatar da ta ko bai halatta ba tun daga hadisai ɗaya ya kore ɗaya ya tabbatar shine kawai tambaya ta dalili zuwa ta ji mai zuwa mu ji zaka binciko mana a jimi malamai suka ce cewa tun da gaji dai sai in can in dai kamar ni ne duk da wani zai ce a can rigima ake nan kuma ba rigima ba wanda ya zo yake lemi da usama ko misali wani zai iya faɗo wannan ba shi muke magana ba yanzu a zamanance ya halatta ya amfani da DNA wajen gano cewa wani ɗan gidan zuwa na kamar yadda matsalar nan ta dadu da na faɗa a ita rigima a je har ko ta ce to a tafi gurin likita ya ɗauki jini gaba da ya auna ga jini ya yi daidai daga na a tabbatar man da gado ko a koli ya halatta idan ya halatta ne da shi shi muke bukata tambayoyin da biyu in sha Allah zuwa sati mai zuwa babu ma tastahiqu qadir ma tastahiqu al-dhikru wa sayyid babin da yake magana akan gurgurdan abinda budurwa da bazawara suka katantanta a basu min ikamatin na kwanaki na kwana min ikama min ikamatin zauje inda na kwanakin da miji zai yi a gidanta idan ka auro bazawara kwana nawa za ka yi da ita a gidanka idan ka auro budurwa kana da wasu matan muke magana sai ka auro bazawara kwana nawa za a yi sannan a fara rabon kwana kana da wasu matan ka auro budurwa kwana nawa za a yi da ita sannan a fara rabon kwana a kibar zifaf a ƙarshen angwanci bayan bayan amarci to ya za a yi shine abin nufi bayan an tare ana anasin kala minas sunna ana tsammani yace minas sunna mun fada idan sahabi yace minas sunna yace yana yana nufin yana daga aikin annabi alaihi salatu wasallam cewa idan ta zawaja rajul dhikra ala sayyid idan mutum ya auro budurwa alhali yana da wasu matan shine ala sayyid matan aure akama inda ha sab'an to kwana bakwai ne a gidan nan budurwa ke wa kasama sannan zai rabon kwana wannan shine shari'a idan uwar gida ta ga dawa ta ce ta kara ba kwana ɗari irin wannan fushin da suke yi ita ta jiyo na gaya muku a ya halitta mu gaya muku baiwa Allah da ne zo ce na baka wata ɗaya ya dawo ta kara ma wata ɗaya zai da sai wata biyar na tana tana kayawo da wani mun wannan yanzu ya tafi shekara mun tunda an tafi rabin shekara hmm ita da amma da karshe ai zuwa yake wallahi waki ta ba amma sai da aka dau wannan bai wa Allah da wasu mata aure ne musu karatu da abin ya faru da kawace ita take ga yamu wallahi kace wallahi da zo kuma wallahi aka dai ya zo ta tashi wata daya ya dawo ta kuma ba shi wata daya da karin karshe da ya ga abin yayi yawa sai ce shi ne da ba sau zo da haka wannan shi ne to amma dai a shari'a kwana bakwai ne ɗan kwana bakwai sai a zo a rabon kwana yadda kuka yadda shari'a ba ta ware cewa sai an yi kwana biyar biyar biyu ɗaiɗai ba a yadda kuka ga dama a zo a zauna a tattauna cewa in ya ga dama kwana ɗaiɗai zai a in ma aure zai ruwansa yawwa to shi ne yake wai za ka zawaja tsayi ba ala zikir amma ba zaura haka auro ba zaura ba mai shekaru da yawa ba shi ne wadda da duk shekarun da daga yi wacce ba aure ba aure na shari'a sunanta budurwa in ta taba aure duk kankancin shekarun da sunanta ba zaura shi ne abin da shari'a take magana to shi ne yake a kama inda haka lalan kwana uku za a bace ta sun makasama sannan sai a yi rabon kwana kaga dalilin wannan kuwa ana an kawo shi ne daga hadisi Abu Huraira annabi yace man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma ko da a yawmal qiyamati yashiquhuma in jinde mata biyu sai karkata gurin daya wajen rashin adalci to zai zo rana alkiyama da faralai mun tattauna a karatunmu na cikin gandu da muke laraba cewa ka ga ɗaya daga cikin abubuwan da za a tashi da alamu na alkiyama ke akwai mutanen kirkin da za an gansa alkiyama za a gani wannan ɗan sai da ta qur'ani za a gani ko yawa mun ka kawo ire-iren su da yawa haka nan marasa kirki ma ke cin riba yana zuwa za a gani wanda baya wa matansa adalci yana zuwa za a gani domin duk da alamun kowa a filin kiyama ba ta buya wa yana saboda haka wanda yake kyakkyawar alwala mai kyau yana zuwa za a gani duka to zai tashi rana a kiyama rabin jikinsa a jami kaga wannan kuma hikima malamai suka ce hikima da shari'a ta zo da ita ta fara bawa amarya a bawa amarya kwana bakwai saboda a ɗabi'ar ɗan adam duk sabon abu kana kana mararinsa za ga mutum yana ta gezina ko sama da ita a yadi bai tsada ya ta sa amma ran da yi yadi sabo duk alhassa sai ka ga yana kansa yana ƙaunarsa yana mararin wannan sabon yadi haka ɗabi'ar ɗan adam sai to shi za a ke gaya wa mata inda za ki yi hakuri, wannan zumuɗin zai tafi sai a dawo a daidaita amma daga lokacin da mutum yake zumuɗi kika ce rigima za ki rigima za ki gane kuren ɗaya daga cikin hikimomin da malamai suke faɗa ke saboda haka wannan shi ne kaga hadisin yana nusar da mu cewa wajibi ne a adalci tsakanin mata wajen rabon kwana ba za a karkata zuwa ga wata ba sannan hadisin ya magana akan iyakar kwanakin da za a ba wa zawara da budurwa idan mutum ya aure sannan abu na ƙarfi shine babban abin da yake gina gida shine kokarin kwatanta adalci duk wanda yake so bayan mutuwar da gidansa ya zama integrated gida to ya nuna bambanci tun da ransa zai gane kuransa wallahi wanda wato abubuwan wato in karga da abubuwa wasu marasa daɗi wasu abubuwan ɗaure ma kai zafi Allah kuma wani lokacin in ka kalla za ka mazan su suka haifar da wannan matsala a cikin gidan to duk wanda yawa ƴaƴansa wannan ai ka ga abin da annabi ya ga Numan bin Abi Bashir din kenan mahaifin da aka zo ita matar da yake mutum ne kirki ce shi Bashirin ya ba wa ɗanta kaza ɗanta fa aka yi wa kyauta sai ta ce sai ta samu ba ta ba kula ɗan ba sai ta ce mai gidan kai ka ba wa da kaza yake yi yace ka ba wa sauran yara yace a ai wannan yace tam sai na je na tambaye annabin abin da kai didi ta je ta kai ku duba ba ku ga shi za muke faɗa in role model din ake nema da za a yi koyi da su a koma gurin matan annabi alaihi salatu wasalam da matan sako da ta je ta ga annabi annabi ya kira shi yace hakan aka yace eh yace to bari ni shi da akan zalunci ba aka yace man zalunci sai mace kana so ki ma biyayya duka ƴaƴanka yace yi ki kuma kake bibi to wani akan wani to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata gida in dai kana so gidan ke zauna lafiya to yi kokarin kwatantawa in muka ce kwatanta ji ne wanda yake da buƙatar university za a biya masa um, um, registration na dubu ɗari da hamsin ba daidai yake da wanda yake a nobiri za a biya dubu goma sha biyar ba biya wa kowanne bukatar ta shine adalci ba yadda mata take kallo ba kuma a nan kuma mace zai ta ce lalle ka lalaye akwai matar da ta yi mun complain ita amarya ta zo ɗanta ɗaya wata ‘ya'yanta bakwai in ya siyo abu haka zai raba daidai da naki da ‘ya'yanki ita ma wannan da ɗanta wannan zalunci in ba ka son matsala sai ka ba su su sannan ka ɗebi na ‘ya'yanka ce kai ‘ya'yan kowa ya zo ya karɓa a gurinka sai ka zauna lafiya amma wallahi wayannan abubuwan ku suna ginuwa ne a cikin zukata a cikin zuciyar yaro har ya girma sai ya zo daga baya ka kuma an san samun matsaloli Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yi muna da tambayoyi guda biyu insha Allah ta'ala sati mai zuwa muna so mu ji amsoshin kamar da muka tura suna da alaka da ilimi sosai da kuma abubuwa muna roƙon Allah da suna kyawawa da subobin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da suna kyawawa da subobin da madaukaka masu sai kuma gwan addini gida da waje Allah ka taimake su marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon gudun Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka ba mu ikon gudun mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gabara idan da mu dawo Allah ka samu suka da kyau da imani masu rai kuma Allah ka ba su tsawon kwana cikin amfani muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta maɗaukaka ƙasar mu Allah ya zaune da ta lafiya talauci da kuncin rayuwa da ake bawa da shi Allah ka yaye mana Allah ka zaune da ƙasar mu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda abu ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في المخافة والتلاقى واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله